فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na annur da ke nan wasatu Abuja don karanta mai albarka insha Allah na alkhilaf bainal ulama asbabuhu wa mawqifuna min wallafawan fadilatu sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymin al-Wuhaibi at-Tamimi rahmatullahi alayhi bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu. Yau da ikon Allah muna shida ko ga watan Rabi'u Sani hijira shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai muna masu roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana baiwa da karantawa daidai da fassarawa daidai da kuma aikata daidai. Allah ta'ala ya rayar da mu akan daidai ya ɗauki rayuwar mu akan imani muna roƙon Allah ta'ala da sunayensa na alhayyu alqayyum ya yi rahama da gafara da jinƙai zuwa ga iyayenmu da malamanmu da zuriyarmu da ‘yan uwanmu muna roƙon Allah ta'ala ya haɗa fuskokinmu da nasu a gidan aljanna gobe kiyama a yau da ikon Allah za mu tashi akan darasi na nawa darasi na bakwai gabanin nan muna jajanta wa 'yan uwa da a kwanakin satinan da ya gabata aka samu kashe-kashe a jiha ta zamfara da sauran wurare waɗanda suka rasu Allah ya gafarta musu Allah ya ji kansu waɗanda suke raye Allah ya ci gaba da kare mu da kare su ga baki ɗaya waɗanda suke ta da ƙayar baya ɗin nan in ma ta ɓangaren terrorism ko banditry ko kidnapping muna roƙon Allah ta'ala idan akwai rabautuwa gare su Allah ya shirye su idan babu shirya gare su muna roƙon Allah ya sa dukkan fitina da bala'i idan suka ɗebo ta ƙare a kansu ya kara sauran bayinsa da ke neman zaman lafiya waɗanda alhakin abin ke hannunsu jami'o'in tsaro kuma wajibi ne a tuna girman mas'uliya a ji tsoron Allah a ƙara ƙaimi wajen ganin an kawo ƙarshen waɗannan fitintinu ɗin. al'amari ne mai matukar muhimmanci ita addu'a ba ita kada ake yi ba kuma dole sai da human effort to wajibi ne ana addu'a waɗanda alhaki ke hannunsu kuma a ƙara ƙoƙari a kai wajen ganin an kawo ƙarshen wannan abu muna roƙon Allah ta'ala ya nuna mana ƙarshensa a cikin aminci ya kuma zaunar da mu lafiya jarrabawa da ake ciki na talauci da yunwa muna roƙon Allah ta'ala ya buɗa wa kowa daga cikin falalarsa Allah ta'ala ya fitar da mu a cikin wannan jarrabawa ɗin. Allah ta'ala shi sa mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare za mu tashi yau a darasi na na bakwai ko gabannin fara karatu kaman sati biyar da ya gabata sorry kwana biyar da ya gabata ya wajen 5 days kamar ran talata mun yi rashi na ɗaya daga cikin manya-manyan malamai na musulunci a ƙasa a duniya fadilatu sheikh abdulaziz bin abdullahi alu sheikh shine wanda ke da matsayi na almuftil am in an ce almuftil am shine mai fatawa na gaba daya kamar a ce mai fatawar saudi arabia ko mai fatawa na duniya gaba daya kuma shine chairman president general na majalisu kibaril ulama wato ulama senior ulama council shi ne wanda yake shugabantan wurin gabaki daya to manya-manyan malaman duniya shi ne a matsayin shugabansu gaba daya wanda an haife shi tun yana yaro karami ya rasa mahaifinsa da makanta ya tashi tun yana karami amma haka ya haddace ƙur'ani kuma ya karatu na addini ya daɗe yana matakin limamin arafa da ake yi kusan shekara talatin da bakwai a jerera limancin arafa ranar tara ga zulhijja tun ma bai zama muftil am din ba gaba daya har yan shekaru kaɗan jinya ta tsananta Allah bai ba shi ikon ci gaba da yin wannan limanci din ba mutum ne da Allah masa baiwa da yawa iya daga cikin zuriyar Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab Allah ya masa rahama mafiya yawa an kaji an ce alu Sheikh zuriyarsa ake ishara gare su su ake kira da alu Sheikh wato kaman iyalan Sheikh wannan lakabi ne da ke komawa zuwa gare su sheikh bin bas rahimahullah yana cikinsu amma shi ba a ce masa alu sheikh lokacin da yake muftil am saboda shi alakarsa da shi ta ɓangaren uwa ne ba ta ɓangaren uba ba so ana gaya waɗanda suke da alaka ne ta ɓangaren uba tunda anan aka fi gado muna roƙon Allah ya gafarta masa Allah ya ji kansa Allah ya yafe masa inna lillahi ma akhadha wa lahu ma abqa wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma muna roƙon Allah ta'ala ya sa can yafi nan gare shi ayyukansa na kware Allah ya karba wurare da ya kuskure kuma Allah ta'ala ya yafe masa dukkan wani wanda aka yi wa rasuwa ko wasu malamai a cikin gida ko a ko ina a duniya masu karantar da addini na gaskiya muna roƙon Allah ta'ala ya rahama gare su ya gafarta musu ya kuma jikansu gaba ɗaya za mu tashi a darasi na bakwai ko daidai kan ina za mu tashi a shafi na goma sha biyu a irin bugu na farko da aka raba dalili na uku wato dalili na uku da ke kawo saɓani ko ƙara wa juna ilimi tsakanin malamai dalili na uku malam ya kira a cikin littafin al-khilaf bainal ulama asbabuhu wa mawqifuna min wato sabani ko ƙara wa juna ilimi tsakanin manya-manyan malamai sabubban da ke kawo shi da kuma matakin da ya dace mu masu sauraro ko almajirai mu ɗauka a wannan littafi a darasi na shida da na biyar mun yi magana akan sabubba na farko da na biyu cewa malam ya ce akwai dalilai guda bakwai da ke sa fatawar malamai manya-manyan malamai su rika sabawa da juna ko suna ƙara wa juna ilimi inda wannan zai ce halal ne wannan ya ce haram ne ko wannan ya ce a yi kaza wannan ya ce a yi kaza sai ce akwai manyan dalilai guda bakwai na shari'a amma bai kawo dalilai na son rai ba wanda yanzu akwai su suna nan da yawan gaske dalilai na son rai wanda suke kawo saɓani da bai da amfani guda biyu da muka karanta na farko ya ce shi ne a samu dalilin da aka kafa hujja da shi wani malami daga cikin malaman bai san wannan dalilin ba maybe akwai hadisi ingantacce bai san shi ba maybe akwai tafsirin aya da fiyayyen halitta tsira da abinci tabbata a gare shi wannan bawan Allah daga cikin malamai bai sani ba kaga wanda bai sani ba idan yayi fatawa akan matsala bai zama ɗaya da wanda ya san nassin wannan shine dalili na farko dalili na biyu shine a samu ya san dalilin amma a wurinsa bai amince da ingancin dalilin ba shine yana iya ga in hadisi ne hadisin mai iya yiwa bai inganta ba in magana ce ta sahabi ko a ce ibn mas'ud ya faɗa ko usman bin affan radiyallahu anhum yana da fahimtar cewa wannan magana ba ta tabbata sun faɗa ba saboda me saboda sai an duba ingancin isnadi ake kafa hujja الإسناد من الدين لولا الإسناد لقال من قال لقال من شاء ما شاء cewa shi isnadi iya daga cikin addini ba don ana duba isnadi ba da kowa faɗa abin da ransa yake so yau daga mutum ya ce fiyen halarci sace ina isnadin yake ya inganta ko bai inganta ba ba a kafa hujja sai da abin da ya inganta daga bakin fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan shine dalili na biyu ya san nassi din amma bai da amincin ya inganta wannan akwai misalai da dama wanda a karatun da ya gabata mun bada kaman misalai manya manya guda biyu daga ciki akwai inda Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhu shi da kansa ya dauka nassi bai inganta ba har ya kora hukunci as-sababu salih dalili na uku قال فضيلة الشيخ محمد بن صالح الأثيمين الوهيبي التميمي رحمة الله عليه أن يكون الحديث قد بلغه ولكنه نسيه وجل من لا ينسى كم من إنسان ينسى حديثا بل قد ينسى آية رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم في أصحابه فأسقط آية نسيانا وكان معه أبي بن كعب رضي الله عنه فلما انصرف من صلاته قال هلا كنت ذكرتنيها وهو الذي ينزل عليه الوحي وقد قال له ربه سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يألم الجهر wama yakhfa ibn usaimin rahimahullah yace ay yakuna alhadith kad balaghahu yana iya yiwa hadisi din ya iso wajensa walakin nahu sai dai shi babban malamin nasiyahu ya manta shi abinda wannan ke bayyana mana shine ana iya manta nassi ana iya me ana iya manta nassi shine ka haddace sai ka manta shi duk wanda yake yin fatawa ya san haka na iya faruwa ko ya manta wata ayar da ya dace ya kafa hujja da ita a wani wuri ba wai ya manta tilawan ma ayar kadai ba a'a ya manta ya kafa hujja da ita a lokacin da yake kafa hujja ko ya manta hadisi da ya dace ya kafa hujja da shi a wurin da yake kafa hujja ko kuma ya manta wani magana daga cikin maganganun magabata wanda sun kai a kafa hujja da su Allah ya musu rahama to irin wannan yana iya faruwa a manta shi yasa mai sauki ne kaga wani lokaci malami sai yayi bayani ko ya amsa tambaya sai an shiga ta gaba sai ce afuwan mu koma ta baya sai ya ƙara bayani ko ma an kashe microphone sai ban microphone na zan ƙara bayani wannan me ke bayyana cewa shi dan adam ne mafhum tayyib don haka yake cewa walakin nahu nasiya sai dai ya manta wannan nasi din wa jalla man la yansa in ba Allah ba wane ne baya mantuwa bi ma'ana in banda Allah babu wanda bai mantuwa hatta annabawa alaihimus salatu wassalam duk da darajarsu da matsayinsu na 'yan aljanna Allah yakan iya jarraba su da mantuwa a inda ya ga dama ya jarraba su. Wa kan min insanin yansa hadithan, sau da dama akan samu mutum hadisi masu ya manta da shi, sai daga baya an karanta sai ce, as ai na san hadisin nan. Karanta wanda aka yake tuna cewa ya san shi amma bai kafa hujja da shi a lokacin da ya dace ya kafa hujja da shi ba. Shi yasa ba ƙaramar ni'ima ba ce ta Allah idan ya baka karatu kuma ya maka baiwa da iya bijiro abin da kake bukatan bijirowa a lokacin da kake bukatan bijiro da shi ni'ima ce mai girma Allah ya taimake ka ba wai ka karanta ba ka iya tuno dalilin a lokacin da kake son kafa hujja da dalilin ni'ima ce mai girma in kwa ba haka ba sai Allah ya jarrabe ka sai ka gama bayanin ka koma gida sai ka tuno dalilin amma in an yi tambayan ba za ka iya yi ba ka karanta abu ka tuno shi a lokacin da kake bukata ni'ima ce mai girma mafhum tayyib bal qad yansa ayatan malam rahimahullah ya ce mutum yana iya manta aya ma ta qur'ani ya karanta ya haddace qur'ani amma a wani lokaci sai ya manta ko tilawar ko ya manta kafa hujja da wannan ayar a inda ya dace ya kafa hujja da ita wa rasulullah sallallahu alaihi wa sallam salla za ta yaumin fi ashabi manzon Allah tsira da abinci su tabbata a gare shi shi da kansa da Allah ta'ala yake yi masa wahayi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda hadisi ya zo a cikin musnad na imamu ahmad bin hanbal rahmatullahi alaihi a mujalladi na uku namba na ɗari hudu da bakwai cewa wata ran fiyayyen halitta ya yi limanci wa sahabbansa tunda shi ne limaminsu fa asqata ayatan nisyanan yana karanta ƙur'ani a sallah sai ya ƙetare wata aya wato ya ƙetare ta ya karanta aya misali ta goma sha biyar sai kuma ta goma sha bakwai misali bai kira ta goma sha shida ba min babin misal sai tsallake aya ɗaya a jerin gwanan tilawan ƙur'ani wa kana ma'ahu ubay ibn ka'ab tare da shi akwai sahabi ubay ibn ka'ab radiyallahu an su ubay ibn ka'ab suna wurin manya-manya su ne asalin gangaren na ƙur'ani a zamanin sahabbai irin ubayyu bunu ka'ab irin mu'azu bunu jabal irin salim maula abi huzaifa irin abdullahi bin mas'udin radiyallahu anhum su huzaifa bin al-yaman waɗannan duka asali su ne asalin gwanayen ƙur'ani na farko duk wani gwani yanzu ko gangaren ko aramma da su yake koyi su ne waɗanda in ka gansu zai kaman ƙur'ani ne da kansu yake tafiya aka sa masa ƙafa e to fiyayyen halitta iya tare da ubay ibn ka'ab radiyallahu an falamman sarafa min salatihi lokacin da ya idar da sallah qala sai ce halla kunta zakkartaniha ya dace zama akwai ayat tambaya a wurin nan ya ce me yasa baka tunatar da ni ba a lokacin da aka samu jarrabawan tilawa wa huwa alladhi yanzilu alaihi alwahy manzon Allah fa shine wanda Allah yake saukar masa da wahayi wahayin duka nasa ne duk wata aya da aka fara jinta a Qur'ani a duniya daga bakinsa ne don shine mala'ika Jibril ke tasowa takanas ta sama ta bakwai ya kawo masa ita don haka a bakinsa aka fara ji wanda yake bayyana mana insaniya ta halitta kamar yadda yake cikin ayar karshe a cikin suratul kahfi cewa me qul innama ana basharun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbi ahada aya ta 110 kenan wanda yake bayyana iya akwai halitta na dan adam tare da shi amma shi ba ɗan adam ne gama gari irinka ko irina ko irinsu ba shi ko a cikin sahabbai shi shine shugaba shine shugaban mutanen duniya shi ne cikamakin annabawa ga baki ɗaya dukkan annabawa babu wanda ya kai shi daraja a wurin Allah subhanahu wa ta'ala mu kuma gare mu shine in ka bi shi ka shirya in ka juya masa baya ka shiga uku sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mafhum طيب وقد قال له ربه كما الله سبحانه وتعالى ياتي مسا سنقرئك فلا تنسى زام ساك كرنتا كما بذاك من تاب إلا ما شاء الله سيدي استثنائي sai iya abin da Allah ya sa ka manta daga lokaci zuwa lokaci shi yasa za ka ga mantuwansa na da matukar karanci yana da matukar karanci bai yi rubutu da karatu ba amma duk abin da aka karanta masa a kirjinsa ya haddace take daga an karanta ya haddace gashi da mu'ujizozi birjik bila adadin mu'ujiza ɗaya bayan ɗaya sallallahu alaihi wasallam kuma gashi gashi da bai karatun ba amma tilawarsa ta qur'ani Allah ya masa bawa da daɗin sauti wanda jin karatunsa kadai na qur'ani yakan sa mutane suna wucewa a masallaci su shigo su karbi musulunci kamar yadda ya faru da jubairu bin mut'im alaihi rahmatullah da sahabbai da dama yace na wuce gefen masallacin sa yana karanta ayoyin qur'ani yana karatu yana karanta am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun am khalaqu samawati wal arda bal la yuqinun أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطر إيا تتلاوة يتي كاد قلبي أن يطير سينا جزوتياتا ذات دمك من تسوت تاشي سما yace abin da ya shiga zuciyata na imani kenan kawai jin ya karanta qur'ani kawai sai naji imani ya shige ni sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba a taɓa yin ɗan adam irinsa ba mai daraja irinsa ba sallallahu alaihi wasallam sansa ibada ne biyayya gare shi wajibi ne koyi da shi tilas ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam innahu ya'lamu al-jahra wa ma yakhfa Allah shine wanda ya san abin da yake a bayyane da abin da ya buya wannan cikin suratu sabbi ko suratu la'ala daga aya ta shida zuwa ta bakwai mafhum طيب ومن هذا iya daga cikin wannan misali shine ya zama malami ya san dalilin amma ya mansa ya manta mimma ay mimma yakunu alhadith qad balagha al-insan lakinnahu nasiya wanda zai zama hadisi ya isa wajen mutum amma ya manta shi shine qissatu umar bin al-khattab ma ammar bin yasir radiyallahu anhum shine kissar sahabi Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda da kuma Ammar bunu Yasir da kuma sahabi Ammar bunu Yasir waɗannan guda biyu akwai kissar su hinama arfalahuma rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi hajatin lokacin da manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi ya tura zuwa ga wata bukata tasa a cikin wata bukata fa'ajina ba sai suka samu janaba su biyu shine an kwanta kuma sai aka yi mafarki har ruwan halitta ya fita a jiki da haka fa ajina baɗin yana komawa kan arsala ammar wa umar wa ammar ne shine fa ajina ba fa ajina ba saboda ba iya komawa kan na bayan ba ne kan wanda ya gabatar ne in ba haka ba sai dauki fa'ajina ba ammar wa umar amma tun da ya ce fa'ajina ba to ya da tasniya ishara gare shi ne jami'an dukkaninsu su biyu ammar da umar ɗin idan ka ce misali a larabci in ka kira ka ce ja'a umar wa ammar ya yi ko bai ba جاء عمر وأمار yayi amma in ka ce umar wa ammar ja'a yayi sai da me ja'a jazakallahu khairan sai dauki tafniya saboda idan kai taqdimin fa'ilai akan ismi to zai dauki tafniya amma in ka kira fi'ilin gabanin fa'il ɗin ko da jami ya yi ɗaukan mufuradi ja'a rajulun ja'a rajulan ja'a rijalun kaga duka zai ɗauka mafu tayyib na'am wa amma ammar lokacin da janaba ta kama umar da ammar radiyallahu anhuma wa amma ammar shi ammar bin yasir radiyallahu an fajtahad sai yayi ijtihadi ijtihadin da ya yi saboda mai dalili ya kai matakin mujtahidi mu kiyaye ya kai matakin mujtahidi duk wanda ya zama babban malami a ɓangaren ilimi mai yawa da kuma kwatanta tsoron Allah da kwatanta bin dokokin Allah da kuma iya cire hukunce-hukunce a cikin nassosi kamar yadda muka yi bayani a baya yana iya zama mujtahidi amma babban malami fa bi ma'anar kalima in ku ya kai mujtahidi a duk inda ya fatawa ya dace ladansa biyu in ya kuskure ladansa daya har kuskurensa a wurin Allah lada ne don ya kai matakin mujtahidi wannan magana ba da kai na bane mutuna hadisi na aljami sahih na imamul bukhari rahimahullah da ya ce idza jitahadal hakim fa asaba falahu ajran fa in akhta'a falahu ajr hadisin iya bukhari hadisi na 7352 manzon Allah tsira da aminci tabbata gare shi yace idan mai ijtihadi yayi ijtihadi sai ya dace a ijtihadin ladan sa biyu lada ɗaya na ijtihadi na biyu kuma na dace wanda yayi idan ya yi ijtihadi ya kuskure to ladansa ɗaya shine ladan ijtihadin bai da ladan dacewa tunda ya kuskure amma duba gara basa ta addini har inda ya kuskure akwai lada to wannan aka ce wanda ya kai matakin mujtahidi amma fa ta'addanci ne da tarar aradu da ka malamin da bai kai ijtihadi bai mai da kansa matakin mujtahidi iya cikin mafi girman daraja girman taimako da Allah zai wa ɗalibai ɗalibi ko malami mafi girma a duniya shine mutum ya san matakin sa ilimi ay ya arifa qadra nafsihi shine mutum ya san ina yake kar ya wuce gona da iri mafi fitina a rayuwa shine mutum ya kai kansa matakin ilimin da bai kai ba ya mai da kansa authority akan matsalar ilimi duk duniya zai iya wa kowa na ya zagi kowa aibata kowa kuma shi iliminsa bai wuce cikin cokali ba in za ka aje shi gaban manyan malamai karatu ba wasali ma wa in wa in zai rika yi karantawa ba zai iya zuwa ba amma in ya tara ƙananan mutane a wani lungu a anguwarsu ya tara su a ɗan ƙaramin masallaci ya yi ta ɗura musu ya yi ta yin taron aradu da ka su kuma sun ɗauka karatu ne har ma a yi takabbara amma asali taron aradu da ka yake yi ba wai addini ba ne so shi yasa in kana karantar da addini Allah ya sa ka gane matakinka na ilimi ina kake kuma ka haƙurtar da kanka iya inda ilimin ka yi tsake to wallahi Allah ya maka gata dan karamin sani kukumi ne imamu shafi rahimahullah ke cewa ban taɓa ƙara ilimi ba sai ilimin ya ƙara fahimtar da ni da jahilci na shi yasa duk inda kaga ana karatu babu tawali'u wallahi karatun bai samu ba shi asalin ilimi idan yana karuwa yana karantar da kai humility kana ƙara rena kanka a matsalar ta ilimi kana ƙara kaffa kaffa amma wanda bai karatun bai ishe shi ba ji yake duk duniya ma ba wanda ya kai shi ita matsalar ilimi ba a yin ta da girman kai ko da isa tawali'u take so yawa amma duk wanda ya san matsala ilmiya wallahi ba a yi wa addini garaji wallahi sai da kaskantar da kai kaskantar da kai iyaka ka nuna kai ba kowa bane ka karanta tarihin magabata irin su Imam Bukhari Imam Ahmad bin Hanbal Imam Muslim rahimahullah irin su Imam Malik Shafi Imam Ahmad da makamantansu kaga irin yadda suke da tawali'u na ilimi mutane su haddace hadisi dubu ɗari biyu dubu ɗari uku dubu ɗari hudu da isnadi da matani amma ba sa iya tirafin su malamai ne kuma mutum ya tashi matsala ta ilimin aka masa tambaya wani sai ya tashi a dare ya yi ƙiyamun laili ya yi ta kuka yana kaskantar da kai don Allah ya gaidin ɗinsa zuwa ga hanya da cikin fatawar tasa ya zauna ya yi kuka ya ibada kada ya kuskure a cikin abin da zai Allah nuna mu menene mafita akan wannan matsala din but a yanzu mutum ya ce ma wallahu alam ba zai iya yi ban an ce tambaya sai ce matsala akwai kaulani sai ya gaya maka daya in ka ce an ce ka ce dama na ce kaulani ne babu tawali'u na ilimi matsala ilmiya ba a mata haka in ka zauna gaban manya-manyan malamai za ka ga cewa ita ba su da wannan shek abdul musul bin abbas shine muhaddisul madina ka je masallacin manzon sun ka gana karantar da saifu muslim ka ga yadda yake yi shine muhaddisul madina amma idan aka yi tambaya sai ce wallahi ana la adri wal ana la adri hada su'al yaqulu kaza la ana la adri ana la adri shikenan ya wuce bai dame shi ba amma a wurin in zaka tara ɗalibai irin yan shu'uba yan sanar ula au sanar saniya daga kai tabbayan wani da ba ka amsa haramun ne wannan kwazai shi ya ya gama shi yasa shi karamin ilimi sani a ilimi jarrabawa ce jarrabawa ce kuma duk wanda ya fara karatu zai fara jin yayi karatu idan karatun ya fara samuwa sai gane shi yaudaran kansa yake yi sai gane yaudaran kai ne to shi yasa ka san kanka ni'ima ce kuma ka tsaya inda ilimin ka ya tsaya Allah ya tsaye da kai ni'ima ce mai girma Allah ta'ala shi samu wanye lafiya na'am don haka wa amma ammar shi ammar fajtaha da sai ijtihadi wa ra'a yana ga anna taharata turab ka taharatil ma shine cewa tsarkin ƙasa kaman tsarkin ruwa ne ga jaraba ta kama shi sannan babu ruwa kawai sai ijtihadi fata marraga fi sa'id sai koma can jeji ya samu turbayan ƙasa sai kwaɓe kayansa kamar yadda ake yin wanka sai ya yi ta burgima a cikin ƙasar kamar yadda dabba ke burgima ya tabbatar dukkan fata a jikinsa ƙasa ta taɓa ko ina da ina ya shashafa ƙasa kama ta tamarrahu dabba kamar yadda dabba take ta turbaya a ƙasa ta ta juyawa li ajali an yashmala badanahu turab don ya zama dukkan jikin sannan kasar ta shiga kama kana yajibu an yashmala hulma kamar yadda ya dace ya zama ruwa ya shiga jikinsa mun fahimci maganar wa ra'a anna taharatu turab ka taharatu ma fatamarraka fi sa'id kama tatamarraku dhabba li ajali an yashmala badanahu turab kama yajibu an yashmala hulma yana fatan ya zama duk inda ruwa yake tabawa idan aka yi wankan tsarki wankan janaba to haka san da ya tabbatar ƙasa ta taba wurin manyan mutane Allah ya kara masa yadda don haka ya ta burgima ya yi ta burgima tun daga sama har ƙasa ko ina san da turbayar ƙasa ta taba shi wa sallah sai ya sallah wa amma umar amma umar ibn al-khattab radiyallahu anhu falam yusalli shi kuma sai ce a ai in janaba ta kama babu ruwa ba za a yi sallah ba shi sallar ce ga baki ɗaya ba yace ba zai ba sai ki har sai an dawo an samu ruwa inda bukata aka aka samu ruwa tukunna ai wanka ai sallah don haka bai sallar ba kaga ijtihadi biyu ijtihadin ammar shi tun da daban yana da fahimtar taimama bai san siffar taimaman ba kawai sai ya game jikinsa da ƙasa ya kwaɗa kayansa ya yi ta turɓaya a ciki ya yi ta burgima sai na umar kuma ya ce a'a ba wani taimama kawai a bari sai ran da aka samu ruwa kowa ijtihadi yayi amma abin sha'awa baka ji wani ya zagi wani ko ya aibata wani ba baka ji wani yayi wani tarko yana dawowa ya kafa majalisi a kansa ya ci mutuncinsa ba saboda duk wannan ba shine daidai ba a ka'ida in dan uwanka kaddara ma kuskure ya dace ka dan neme shi ne ka dan kira shi a waya fata wannan akwai soya dan gyara amma yanzu an ne da karantar da addini a wasu wurare kamar tarko ake wani yayi tuntube kawai a dirka a kansa wani lokacin ma ba kuskuren ba ne daidai ne abin da ya yi kawai gilli ne a zuciyar dan uwansa shi kuma bari ya ga yadda zai ci mutuncinsa in kure shi kake so kai ai ba daga nesa za ka ban ya faɗa in kure ne sai ka nemi inda yake ka je ka same shi sai ka ce na zo mu yi asili dan a yi rekodin a ji me zan ka faɗa ni me zan faɗa Allah shi samu wanye lafiya don haka Umar bai yi sallar ba radiyallahu anhu saboda ijtihadinsa dole sai an jira an samu ruwa thumma ata ya ila rasulillah sallallahu alaihi wa sallam har san da suka zo wajen manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi fa arshadahuma ila sawab sai manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi ya karantar da su abin da yake daidai akan wannan kabiya cewa ba haka ake yi ba ga abin da yake daidai wa qala li ammar sai ce wa ammar innama kai ijtihadin ka da ammar ya fi kusa da daidai na farko ka gane cewa ana taimama in babu ruwa anan ka dace na biyu inda ka kuskure siffar taimamin ba daidai bane sai ce wa ammar innama kana yakfika an taqula bi yadayka hakaza sai ce ya ishe ka an taqula bi ma'ana an taf'ala amma sai ce ka faɗi haka da hannunka bi ma'ana an taf'ala bi yadayka yadda zaka yi da hannunka guda biyu shine wa daraba bi yadihi al-arba marratan wahida sai da ki kasa da hannayensa guda biyu bugu daya thumma masaha shimal ala al-yamin sai ya shafi hagu da dama wa zahira kaffaihi sannan kuma da zahirin fiskarsa wa wajhahu da kuma wa zahira kaffaihi da bayan hannunsa wa wajahu da kuma fiskarsa a ka'ida siffar taimama sheik abdulaziz bin abdullahi bin bas rahimahullah a cikin majmu'ul fatawa nasa volum na goma namba na 189 ya kawo siffar na farko a magana mafi inganci ba a taimama sai da ƙasa mai tsarki ba a ɗaukan ƙasar da ba ta da tsarki a taimama da ita sai ƙasa mai tsarki ƙasar da ka ganta a bushe babu wani najasa a kanta a ƙa'idar shari'a al'akhadu bi zahir ne ana ɗaukanta ƙasa ce mai tsarki ba sai ka je wani laboratory an auna ba kawai ga ƙasa busasshiya don asalin ƙasa al'asulu asalinta mai tsarki ce abinda kawai ke gusar da tsarki shine ka ga najasa a kanta matukar babu to duk inda ka gasa babu najasa sunanta ƙasa mai tsarki mafhum tayyib don haka me ke faruwa a samu ƙasa mai tsarki na biyu sai a yi bismillahi kamar yadda ake bismillah alala ana a taimama na uku sai a yi haka da kasar a kanta bugu ɗaya a magana mafi inganci hadisin bugu ɗaya ta hadisin bugu biyu inganci kamar da shek umar fullati rahimahullahu ta'ala ya faɗa haka za a yi da hannu akan ƙasa sai a buga haka misali za a ɗan taɓa ƙasar ko a waje a yi ko a ɗabi kasan a kan tire a inda ake da nutsuwa a ɗaki sai a daki kasar haka haka in an ɗaga hannun akwai abin da ya taɓa hannun da za a iya hurewa ya halatta a hure wani abu ya kama hannun wanda zai iya cutar da fiska in na kaɗewa ne ya dace a kaɗe don kada a shafa wa fiska wani abu ana iya farawa da shafan fiska sai a yi haka sai kuma a shafi hannu ɗin kamar yadda ya faɗa masaha shimal alal yamin sai a ɗora hagu akan dama haka in an yi haka ya wadata kawai wannan an yi shi an gama taimama malamanmu na fikihu Allah ya gafarta musu a kwallo sai bayanin sai an shafa an zo nan an yi kaza Allah ya gafarta musu ya ji kansu ya kai aske kabarin su Allah ya ba su cikakken ladan ijtihadi eh ai kaga ijtihadi suka yi ga hadisin bukhari na 7352 mujtahidai ne amma wannan shi da yadda fiye ya karanta ya karanta da taima shikenan an gama shi yasa addinin nan iya da sauki yana da sauki kuma shi addini fa duk ya zo ne don ya gyara mana duniyar mu da lahirar mu addini ja'a li sa'adatil bashar wal intifa'i sharri anhu wad darar addini ya zo ne don mutane su dace kuma don ya tunkuɗe musu cutarwa da dukkan wani abu na sharri dukkan wani abu mai amfani za ga addini ya wajabta ko ya halatar duk abu mai cutarwa addini ya haramtar ko ya karhantar da shi inda aka samu daidaituwan amfani da cutarwa 50-50 to a nan wurin a ka'ida barinsa shi ya fi don toshe kofan barna ya fi muhimmanci akan jawo fa'ida dar'ul mafasid muqaddam ala janibil masalih mafhum tayyib don haka shikenan an yi wannan an kammala taimama kuma hujjar taimama ga aya ta shida a cikin suratul ma'ida aya ta shida ta karantar da mu siffa ta taimama don haka ammar bin yasir sai zama ijtihadin sa ya fi dacewa babban sahabi radiyallahu an umar dan khattab dan aljanna anan kaga ijtihadin bai dace ba duk da haka iya da lada daya saboda ya kai matakin mujtahidi ne ijtihadi kaga saukin addini fa kenan in ka kai matakin ka yi fatawar sai kai ka kuskure kana da lada ɗaya in ka dace guda biyu to wanda aka ba wa lada ɗaya mai kawo zage-zage da maganganu kuma a mafiya yawa waɗanda sukan yi irin waɗannan ɗabi'a daga cikin matasanmu masu albarka Allah ya ƙara musu albarka su kansu abin da suka yin ba iji takalidanci ne idan yau na ɗauki kawai fatawa ta sheik albani muhammad nasir dinin albani ko sheik bin bas rahimahullah ko ibn usaimin rahimahullah ko sheik salih fauzanul fauzan ko ma wani daga cikin malamai sai ya fatawar sai in ɗauka na rike a ƙa'idarsa ba fatawar ka bane tasace to in ka ɗauki ta ɗaya a cikinsu babu laifi ka yi munazara da ɗan uwanka kana ga taka tafi daidai kai ka ɗauki fatawar sheik bin bas wani ya ɗauki na usaimin rahimahullah misali babu laifi ku yi munazara don a fahimci wacce ce take kan daidai na hujja amma na farko fatawar ba ta ku bane tasu ce sannan na biyu a ka'idar ladabi la yunkiru muqallidu muqallidan wannan mu kiyaye asali fa shi muqallidi mai takalidanci a ka'ida baya kinkari wa dan uwansa mai takalidanci saboda kowa takalidanci yayi mafhum wannan shi ne ka'ida amma cewa ba a inkari bai kuma hana a duba wata hujja ta fi karfin dalili ya yake da ita babu laifin ce maka ni na fi gamsuwa da dalili kaza da malam wane ce ga hujjoji na kai ka ce a kana ga kaza ne ga naka wannan bai zama inkari ko tozartawa ba ya zama menene kokarin duba karfin dalili a ga ko da za mu iya tarayya da kai akan fahimta daya ko na bar wanda na dauka in koma naka ko ka bar wanda ka dauka ka koma nawa mafhum tayyib don haka akwai wani littafi muhimmi la inkara fi masail ijtihad littafi ne muhimmi sosai na Sheikh Al-Muqbil shine babu inkari a cikin matsalolin ijtihadi irin waɗannan masail ijtihadiyya a ka'ida ba a inkari to kuma me kai matakin a kafurta juna ko a bid'antar da juna ko a tozarta juna babu dalili addini iya da sauki yana so mu rika mutunta juna muna kaddara juna karantar da addini yana ya dace sa ɗalibai da malamai su rika ƙara ƙaunan juna don Allah ne ba ya zama sanadin gaba da zage-zage da cin mutuncin juna ba ba haka addinin yake ba ba haka addini yake ba mu zauna mu tozarta juna a tsinewa ne har a zauna a rika hukunci akan zukatan juna baka shiga zuciyar mutum baka ce wallahi ba don Allah yake nufi ba har karance wanda mazan Allah da kansa yake cewa ba umurcin da shiga zuciyar mutum ba zahiri nake aiki da shi zuciya Allah ne kadai ya san me ke cikinta to amma yau sai ka zauna ka yi hukunci akan zuciyar dan uwanka zuciyar da fiyayen halitta da kansa yake bai san me ke cikinta ba kawai ka'ida kai aiki da zahirin mutum abin da ya boye tsakaninsa da Allahnsa da zahiri muke hukunci amma zuciya ba mu da ilimi akan zuciya wallahi ko zuciyar iyalinka baka san me ke ciki ba ɗanka da ka haifa baka san me ke ciki ba ta za a kai san zuciyar wani mutum ba gari ɗaya kuke ba ba masallaci ɗaya ba komai bai hada kuma ma har ka gane aikin nan ba Allah yake nufi ba ai ka zama wani mala'ika kenan na musamman mala'ikan ma na musamman daga wurin Allah wanda aka bashi ikon shiga zuciya duka waɗannan al'amura mu rika kiyaye su addini bai zo ya karantar da mu tsakanin mu ai ta cin mutuncin juna ana aibata ba ya zo ne ya ƙara mana ‘yan uwantaka da son juna da ƙaunar juna da damuwa da juna wannan shine addini in muka fahimci saɓanin haka to gaskiya ba mu fahimci addinin ba don haka ya zai hada sahabbai al'ansar wal muhajirun suka zama al'umma guda ɗaya suna ƙaunar junansu mafhum tayyib وكان عمار رضي الله عنه يحدث بهذا الحديث في خلافة عمر lokacin da sayyidina Umar yake khalifan musulmai na duniya sai Ammar iya ta ba da labarin wannan kissar yadda suka yi ijtihadi da janaba ta kama su a jeji cewa shi ya kwabe ya ta burgima Umar kuma ya ce Allah ya kara wasu ba zai sallah ba har sai ya dawo gida ya yi wanka tukunna shi zai yi ko da kwana nawa ne shi ba zai sallah ba har sai ya dawo gida وفي ما قبل ذلك har ma gabanin khilafan Umar kaga lokacin khilafan Umar lokacin Annabi sallallahu alaihi ya rasu Abu Bakar ya rasu tukunna Umar ya hau khalifa to shine abun ya ja shekara goma sha lokacin ya fara magana akai misali walakin Umar da aku zata yau wa qala la sai Umar ya kira shi wata rana yace masa ma hadha alhadith alladhi tuhaddithu bihi wani hadisi kake bada labari dai akai fa akhbarahu sai Umar ya bada labarin kissar wa qala sai yace أما تذكر حين بعثنا رسول الله في حاجة فأجنبنا ba za ka shirya lokacin manzo Allah kin ni da kai muka tafi wajen wata bukata ba har janaba ta kama mu da kaza da kaza da kaza fa amma anta amma kai fa lam tusalli amma ba kai sallah ba wa amma ana amma ni fa tamarrakhtu fi sa'id sai nayi ta birgima a cikin turbaya nayi ijtihadi nayi sallah فقال النبي سيما زن الله سيرا دا أبيس سبب كيكا إنما كان يكفيك أن تقول كذا وكذا سيما الله كيكا إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا سيما زن الله يقول من يد أكي باي من داو ولكن عمر لم يذكر ذلك duk da ammar ya tunatar da shi sai na umar bai tuna ba wannan ke nuna maka insaniya yana iya yiwa Allah ya sa ka san wani abu ya shafe shi daga memorinka kamar baka san shi ba abu ne yana da wahalan faruwa ga wanda bai samu shekaru da yawa ba amma yana iya faruwa abu gaba ɗaya ba za ka tuna ba kuma ne ce maka wallahi da kai muka yi ka gagara tuna abin ya faru kaga dai daraja ta sayyidina umar radiyallahu anhu sayyidina umar fa a cikin sahabbai shi ma fa su ne irin dattawan arzikin nan irin a yanzu a kalli mutum a local community a garinku a ce wane dattijon arziki ne to irin su abubakar umar usman aliyu radiyallahu anhum da makamandansu su ne irin asalin dattawan arzikin nan irin son kowa kin wanda ya rasa shi idan bahaushe ce maka dattijon arziki yabo fa ya kai yabo in an ce wane dattijo ne ba shekaru ake nufi ba halinsa ne na dattaku da bambanci a ce tsoho tsoho ya fi alaƙa da shekaru amma an ce na dattijo ne to akwai shekarun ana gaya maka lalle bai zaman shekarun banza ba ya girma amma ya san ya girma Allah ya ji kan malam haruna uji ya ce in an girma a san an girma don Allah a rinka tunani wannan society na cikin matsalar mu shine akwai wanda shekarun sun girma ba sun sun girma ba mutum ya kai shekara saba'in ya tashi a cikin community da bai taba ganin ranar da babarsa ba ta sallah ba saboda tsabar kamun kai har ya bar gida bai taba gane ran da ba ta sallah ba za ta sha azumi babu ɗanta da ke ganewa za ta yi fashin sallah ba mu taɓa gane iyayenmu ba sa sallah ba mata ba za su taɓa bari ka gane ba ba wanda ke iya gane hatta lokacin da iyaye ke ɓata lokaci da junansu a ɗaki a dare wallahi ba iyaye ba sa bari mu sani amma a yanzu saboda lalacewai wanda aka masa wacce tarbiyya da yanzu shi zai zo wai auren yarsa yana rawa kaga yana yana haka Allah waɗanna ka yi lalace Allah waɗanna ka yi lalace kai subhana wallahi wani abun kaga wani uba na yi shi yake yi amma wallahi kai kake jin kunya kana haka wallahi wallahi kunya kake ji an kai kadai kake kallo amma wallahi kunya kai kake ji masa kunya to babu fa lalacewa da ya wuce mutum ya lalace kai kana jin kunya on his behalf shi bai jin kunya me ya haɗa iyayenmu dattawa da tafiya wajen biki suna rawa habba ai an ci amanan shekaru an samu jarrabawa shekaru sun yi tangarɗa an samu matsala uwa ta zo wai ta yi rawa uba ya yi rawa mahaifinka dattijo kunyanka yake ji ɗanka idan ya ɗauka an ka gaishe shi ba ya amsa saboda yana jin kunyanka wai ya ɗauki ɗanka amma kai ne ka zo wajen kake rawa wai kana ta wani haka wai ana ta haka wai ana rawa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shi sa akwai dattawa akwai tsofi shi sa na daga cikin ni'ima shine Allah ya maka baiwa ya zama dattijo ya haife ka ya zama kai dan dattijo ne in ka zama dan dattijo ka more amma in ka zama dan tsoho to babu dadi ko ina ka da zaka samu mahaifinka kace kace yake dan duniya ne dan duniya ne wani lokaci ma kai yaron ya fi ka duniyanci a billahi Allah shi kare mu Allah shi samu wanye lafiya na'am walakin umar lam yadhkur zalika wa qala sai umar yace ittaqillaha ya ammar kai ammar ittaqillaha fa ga tsoron Allah fa qala lahu ammar ammar yace in shi'ita bima ja'ala Allahu alayya min ta'atika in ka so sayyidina Umar saboda abin da Allah ya dora mini a kaina na maka biyayya a matsayinka na shugaba khalifa Allah uhaddisa bi ki fa'alt cewa ba zan ba da labarin abin da na aikata ba zan yi shiru akan labarin tunda kai baka tuna ba fa qala lahu Umar sai Umar yace nuwallika ma tawallait ya'ani fa haddith bihi an-nas a'a ci gaba da yin abin da kake so ci gaba da bada labari ni dai ban tuna ba amma ai ban ce ba gaskiya ba ne ci gaba da gaya wa mutane abin da ya faru wato ni dai ban tuna ba ne so sayyidina umar kaga saboda adalci bai ce tunda ni ban tuna ba kar ka ƙara kotin dina ka ƙara kiran sunana ban sai ce a'a kai ka tuna sai kai hukunci da abin da ka tuna ni da ban tuna ba zai na hukunci da abin da ban tuna ba ci gaba da gaya wa mutane cewa ga abin da ya faru sai ya zama bai hana shi ba radiyallahu anhu don haka sai ba shi dama ya ci gaba da yi wannan hadisi iya bukhari hadisi na dubu uku da ɗari hudu da hadisi na safuwan hadisi na ɗari uku da ɗari uku da arba'in da shida na'am haka ne ɗari uku da arba'in da shida amin ya hayyu ya qayyum fa umar nasiya an yakuna nabi ja'ala tayammum fi halil janaba kama huwa fi hali hadathil fi halil hadathil asghar umar Allah ya kara masa yadda ya manta an yakuna nabi cewa manzon Allah ya kasance ja'ala tayammum ya sanya ayi taimama fi halil janaba a halin janaba abinda ke hana yin yake sa ayi taimama ba rasa ruwa bane har akwai cutarwa in an taba ruwan a lokacin zai iya cutarwa ko kuma tsoron fitan lokaci lokacin bai kai ayi wanka ayi sallah ba to ya halatta kada a ban lokaci ya fita in ruwa kuma zai cutar to ana iya taimama saboda kada ruwa ya cutar da mutum so da aka an sanya taimama ne a halin janaba kamar yadda aka sanya taimama a cikin halin alhadasil asghar wato hadasi karami hadasi karami shine abin da ya shafi kaman me kaman bawali kaman ba haya idan mutum iya da alwala sai bawali ya kama sai je tsuguna da yayi kuma sai rasa ruwan alwalan la'asar to anan ya halatta ya taimama kaga ya zama alhadathul asghar amma akwai alhadathul akbar hadasi akbar kuma shine kamar na janaba ko abin da ya shafi daukewan rashin tsarki na iyaye mata da yake zuwa musu shahariyan wata-wata waɗannan na daga cikin manyan al'amura wanda suke wajabta wanka don shi hadasi ƙarami alwala ake sabuntawa hadasi babba kuma wanka ake yi duk abin da ke sa wanka a magana mafi inganci hadasi ne babba abin da ke sa a yi alwala kadai to karami ne mafhum tayyib وقد تابع عمر على ذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه yadda umar ya fata wannan haka ita ce fahimtar ibn mas'ud radiyallahu anhu shi ma daga farko bai da fahimtar taimama cewa umar ya samu mutaba'a wato mutaba'a kalma ce ta malaman hadisi kan abin da umar yake kai ibn mas'ud ma yana da wannan fahimta wa hasala bainahu wa bain abi musa munazara fi hadha al-amr har ya zama akwai lokacin da abdullahi ibn mas'ud da abu musa al-ash'ari me asalin sunan abu musa abdullahi ibn qais radiyallahu an akwai lokacin da suka yi munazara a cikin wannan al'amarin an ce munazara shine debate mu a Hausa a da ce ake muqabala amma asali munazara ne wato an dan yi debate shine an dan yi kace na ce don a ƙara wa juna ilimi shine munazara fa awrada alaihi qawla ammar li umar sai shi abu musa al'ashari Allah ya kara masa yadda ya kafa hujjar maganan ammar akan sayyidina umar na abin da ya faru nan faqala ibn mas'ud ibn mas'ud ko yake cewa alam tara anna umar lam yaqna bi qawli ammar ba ka tuna cewa shi sayyidina umar bai tuno kissar abin da ya faru na ammar ba radiyallahu an faqala abu musa sai abu musa al-qasir yake cewa da'ani min qawli ammar ma taqulu fi hadhihi al-aya in kaga dama to bar maganan ammar din akan taimama to me za ka ce maganar da ayar da Allah ta'ala ya faɗa cikin suratul ma'ida da yake cewa wa in kuntum marda aw ala safarin aw ja'adun minkum min al-ghaid aw lamastum nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba shine ayatul ma'ida wato aya ta nawa kenan hmm? aya ta shida amma idan ɗazu na faɗa ko ma aya ta tamanin da uku a nisa'i duka ana iya kafa hujja da su misali sai ce to in ka ce kissar ammar da na kawo maka bata maka ba to ko me zaka ce da ayar da Allah ya faɗa cewa aula mastumun nisa sannan kun yi mu'amala aure da iyalanku falam tajidu ma'an ba ku samu ruwa ba sai Allah ce ku yi taimama da ƙasa wacce take mai kyawu ai qur'ani ya kira aiki da kasar ba ma hadisi ba akwai aya sai ya zama abu musa ya kafa hujja wa ibnu mas'ud da aya anan falam yaqul ibnu mas'ud shay'an anan ibnu mas'ud sai yayi shiru saboda me an ba shi hujjar da tafi tasa karfi shine yayi me ya sallama saboda as-sukutu riba shirin da ya a wurin yadda ne kaga aran ma da kansa zan da aka masa aya sai ne a shi akwai a qur'ani shi da kansa kaga dai ai gangarin ne a qur'ani ibnu mas'ud tunda akwai hadisin da sai halitta da dama hanyoyi da yawa ke cewa man sarrafu an yaqra al-qur'ana ratban kama nazal falyaqrahu ala qira'ati ibn ummi abd in ka duba shaksiyan ibnu mas'ud shi rijal wal sahal rasul wannan hadisin da shi abu aziz ya bude manzo Allah yake cewa duk wanda yake son ya karanta ƙur'ani a ɗanyaye a madararsa yadda ya sauka a ɗanyensa kasan duk wani abu a ɗanyensa shine original ɗinsa to ka ji ƙur'ani a ɗanyaye a madararsa ta ƙur'ani to ka ji irin ƙira'a da tilawar ibn mas'ud in ji manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi a cikin shaksiyarsa a rijal wani sa'alar rasul akwai ran da yake karanta ƙur'ani a masallaci fiyan halitta da ya ji filan sai ce sahabbai ku yi shiru yana so ya ji ko mala'ika ne ke zuwa da wahayi ko me suna shiru da sai ce wannan kirar ibn mas'ud ne kasan wannan ai gwani ne sosai ai babba ne sosai da a ce lokacin su akwai cd an mana rekodin ai da mun more amma babu cd babu wani flash drive da za a sa mana karatun su ai da ai da da mun more qur'ani waɗanda suka wanda ya fara yin set ɗin ƙur'ani a kasar shi ne a abin da aka yi rekodin a duniya shi ne sheikh khalil mahamud husari sheikh mahamud khalil husari shi ne ya yi shi kira'o'i ya fara da hafsu ya zo ya karatu na warsh da makamantansu shi ne ya yi kuma aka biya shi a baya so fi sabilillahi ya yi ba zai wa ƙur'ani hidima a biya shi ba lokacin da ake tasjili ake rekodin a misra bai da ba ya karbi kuɗi ya ce a baya bukatan kuɗi a je ya yi rekodin ƙur'ani ya ce wallahi ba zai karbi kuɗi ba ba misire ne ya kula da ginin haramain makka da madina shi ma ba yadda ba a yi ba a biya shi ce gaskiya ba zai karbi kuɗi a haramin makka da madina ba in dai ilimin da Allah ya bashi na zamani sai an biya shi a ɗakin Allah ya to ai shi yana ga bai yi ba ya ce bai yi ba duk yadda aka yi bai karbi kuɗi ba har aka kammala haramai iya su habazi ya ce ba zai karbi duniya akan harami ba zai karba ba Allah yana bukatan Allah ya biya su daga gare shi kawai shi ne bukatansa wanda yake bayyana mana duk sana'ar da muke ya zama akwai abin da muke daga kafa kada ya zama likafani ne sirkinka ya zo sai ya sai ya biya likafani ka san mu society mu da mugunta wani lokacin ma zai dace a tallafa maka a time din ake so a ganka a damuwa a matse ka sai an matse ka lokacin tausayi so ya zama duk kasuwancin da muke akwai abin da ya wuce kuɗi akwai abin da ya yi mai mutunci ya wuce kuɗi eh akwai abin da dole zama kana iya daga kafa ka ce a wannan a bar kuɗin wannan kan mana ai ba za a yi in yayi yawa ka ce to da Allah an gama kuɗi to da Allah dan 5% din nan a rike ko ce fa ne a yi akwai mutumin da idan sai ya kai a masa haka darajarsa ta kai akwai al'amarin da al'amarin daga farkonsa har ƙarshe na Allah ne to kuma bai dace mu ci ba sai mun tsaya muna cin bashi ba aƙalla ba za ka iya bada kwanan masallaci ba jarin ka bai kai ba to an yi sai ka ce a kowanne ina cin ribar dubu goma yanzu a bada ribar dubu biyu biyu da Allah dan a dan da kuɗin mota saboda ɗakin Allah ne ba ɗakin baban kowa ba ne amma karka ce ribar da ka ci a kwanan kasuwa da ribar da ka ci a gina gina club haka za ka ci a ribar masallaci kuma ku zo masallacin ku ta musu ina ne ban yake ne bai zo ba an bata mutane lokacin sallah haka ku saboda ku ne ai mutanen mu Allah ta'ala dai kyara Allah shi samu wanye lafiya na'am walakin la shakka anna as-sawab ma'a al-jama'a alladhi yaquluna ibn usaymin rahimahullah ke cewa babu kokonto gaskiya tana tare da malamin da malaman da ke da fahimta innal junuba ya tayammam duk wanda janaba ta kama shi ya halatta ya taimama ya sallarsa kama annal hadath hadathan asghar ya tayammam kamar yadda hadathi karami na bawali ko ba haya in babu ruwa ko ba fiya taba ruwa ba ya halatta a yi taimama wal maqsud manufa annal insana lalle mutum qad yansa al'amari yakan manta wa yakhfa alaihi hukumu shar'i sannan dalilin shari'a yana iya buya wa kowa a rayuwa ya sani ya manta fa yaqulu qawlan yakunu bihi ma'zuran sai mun kai faɗin magana da za a masa uzuri don shi dan adam ne dan adam ko ba a iya raba shi da mantuwa lakin sai dai man alima dalila duk wanda ya san dalili falaysa bi ma'zurin anan bai da uzuri yanzu ba za ka ce tunda sayyidina umar ya ce kaza ba mu nasin za mu rike mun zama tim umar ko yanzu dole a dawo a bi gaskiya tunda hujja ta bayyana akan abin da amma ya faɗa shine hujja kuma abu musa da ibn masud su ma sun buga an kawo aya amma idan ta shida to magana ta ƙare kawai shikenan sai a bi gaskiya ya aiki da ita mafhum tayyib akwai kuma sahabbai biyu da su ma suka samu jarrabawa ko da cikin hadisin abu dawud rahimahullah hadisi na 338 su biyu su ma jarraba ta kama su lokacin lokacin afuwar lokacin sallah ya kama babu ruwa sai su bi suka yi taimama da suka yi taimama sai suka yi sallah bayan sun yi sai aka samu ruwa gabanin lokacin sallah ya fita sai ɗayan ya maimaita taimamarsa ya maimaita aliyai alwala ya ƙara sallah ɗayan bai yi ba sai ba zala suke cewa ɗayan da ya maimaita alwala ya sallah sai yake cewa laka ajar marra sai kana da lada biyu ladan farko na yin sallah da taimama lada na biyu na ijtihadi kaga da aka ce lada na biyu na ijtihadi ya zama me ya kuskure shi kuma ɗaya sai aka ce asafta sunna aikinka ya dace da karantarwa ta a cikin su wanda ya fi lada a na biyun shi ya fi wanda aka ce ya dace da sunna ya fi wanda ya samu lada biyu asafta sunna ka dace da sunna sai ya ce sallar da kai ta farko ba sai ka maimaita ba ka dace da sunna a ka'ida wanda ya dace da sunna ya fi mai lada biyu la dacewa da sunna ladarsa ya wuce kwaya biyu wanda yake bayyana mana in ka riga kai sallah da taimama sai kuma kai samu ruwa ba sai ka sake ta ba matukar kayi ta wadatar mafhum tayyib yayi muke da lokaci saura minti ɗaya ko so da haka ala ayi halin duk wanda ya dace da sunna ya fi lada na haka ma ne ce walakin man alima dalil fa laysa bi ma'zurin duk wanda ya samu dalili to kuma bai da uzurin da zai bi gaskiya ba abinda ake son mu kullun da shin akwai dalili to mu bi gaskiya hazan sababan waɗannan dalilai ne guda biyu da aka kira ala ayyi halin babban darasin da muke dauka shine malami yana iya sanin nassi ya manta shi musamman malaman da shekarunsu yayi tsawo a rayuwa suka dade an fi samun jarrabawa sannan an fi samun mantuwa ga wanda ya karatu da girmansa wanda ya karatu a yarinta ya fi riƙewa saboda ta'alimul aulat kan naqash alal hajar ne karantar da yara kamar rubutu ne akan dutse amma karantar da dattawa yawanci kamar rubutu ne akan ƙasa ko akan ruwa kawai ka zana shi yawanci shi yasa zaka ga dattijo ce mu na sallah muke nema amma yaro karami yana ma haddacewa bai niyyar haddacewa ba yaran kan suka saba jin abu a gida sai ga sun haddace wani lokaci a talabijin ɗinka suke ji amma sun haddace kai baka haddace ba saboda memorin su babu cefa ne ba biyan kuɗin makaranta ba biyan kuɗin haya babu turo damuwa daga ƙauye ana buƙatar kaza memorin yaro bayi da matsala kwata kwata sai yasa komai nasa ya kan abin da duk ya dame ka shi bai dame shi ba duk abin da yake damun dattijo a yanzu na school fees biyan rent biyan kuɗin wuta ya ƙaru yanzu kowa yana jin bala'i da unit duk bayanin da kai yaranka ba za su gane ba don matsalar shekarunsu bai kai su gane ba su ne ƙur'ani ya kira su ƴan ba ni babu in ka matsa da babu sai babu ma a ba su ita ita babu ma suna maganin ta ita kalmar babu ba ta cikin dictionary yaro karami ke sa in ya ka wuce da shi ya kalli wani katon gini a mai ma ya ce abba saya mana wannan wurin sai ka ce to za a saya insha Allah amma tsaya bayanin cewa fa albashin ka dubu ɗari ne ko dubu wallahi bai sani ba kawai sai ka ce to insha Allah ta'ala za a yi babu damuwa za a irin wancan motar ma abban muna sai ka ce to insha Allah za a saya ba damuwa ko ba damuwa ba komai insha Allah to shikenan kun zauna lafiya amma ka tsaya bayani ka san kudin ta kuwa me yana shi da sun kudin ta sai ka je da mu kana wahalar da kanka a bansa sai na da shi da kudin ta kaza shi fa dan ba ni babu ne ita babu ma ita a wurin sa ba matsala bace eh babu ba ba ba da matsala da babu abin da ya dame ka bai dame shi ba abin da ya dame shi bai dame ka ba yanzu dattawa in ka tara su a nan cikin ku nan tun ana bayanin ni'imar aljanna aka ce babu cefa ne ba rashin lafiya ba sayan magani ba biyan school fees babu rent ba kaza ba biyan kudin units ba komai so duk dattijo za ka ga ya gyara zama magidanci abu ni'ima ta yi ni'ima kuma iyalanka ba musu ba fada ba kaza duk wallahi sai ka je da Allahu akbar Allahu akbar amma yara ba za su fance ka wani kuma da sai yaro shi ba ka burge shi to a duniya ma yana yin su ne yana biyan kudin ce ne ko kudin haya ko wani unit so a duniya ma ba ya to yana bishi zaka ce shi a aljanna ka ce masa akwai remote control akwai pizza akwai shawarma akwai kaza an ka faɗi wannan shi ya masa akwai dattijo da yawa yara wa'azi wai yana musu bayanin ba a ce a aljanna wallahi duk bai burge su ba can da ya gama sai wani yaro daga hannu zai ce masa ana wasa da biri aljanna sai wani malami gefe zai ce ka ce ana wasa da biri ya ce a ana wasa da biri kowa ana ba shi biri ya sa suka ce alhamdulillah shi ke to ni'ima ya kai ni'ima to muka samu magidanci ka ce zai wasa da biri aljanna ya punishment ne hato ba damuwa ka yanzu ka same ni ka ce a biri zan yawa da a aljanna zan yawa da biri ai matsala ta zama mu amma yaro burge shi aka yi zai samu biri na saka bayan burge shi subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Allah ka cikin iyayen mu da malaman mu Allah shi samu wanye lafiya ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد والله تعالى أعلم